أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar 18 ga wata na jumadal ula shekara ta 1445 wanda ya dace wa 18 din wata afwan wanda ya dace wa biyun watan 12 miladiya ta 2023 darasi na 23 a cikin littafin hirasatul aqida wallafan shehun malami al-ustaz dr abdul karim nasir al-aql muna safaha ta gomiya tara da bakwai safaha ta gomiya tara da bakwai gane insha Allah ta'ala daga nan za mu dasa malam yana mana magana akan cewa as-sunnatu tajma'u wal bid'atu tufarriq abinda ya shahi sunna shine abinda yake hada kan jama'a da abinda yake bid'a ne to shine abinda yake raba kan jama'a wannan kuma wani abu ne wanda yake faruwa a cikin tahiyar addini automatikiyan daga lokacin da wani ya zo da abin da ran shi ya mashi na son zuciya ya kawo da sunan cewa haka za a bauta wa Allah kai da kai karatu kuma kai kokari kake bauta wa Allah subhanahu wata'ala ala basiratin kana kokarin bin Allah subhanahu wata'ala da bin karantarwar addini akan ilimi to kaga babu yanda za a yi ka yarda wani ya yi wasan kura da kai akan abin da yake addinin Allah ne wanda shine mafi tsadan al'amari a cikin rayuwanka Allah subhanahu wataala datar da mu lalle tabbas bid'a ita take raba kan jama'a saboda ita ce bakuwa duk wanda zai zo da bid'a shine zo da sabon abu a cikin addini abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karantar da jama'a ba haka kawai wani sai zo dora ku akan wannan to kaga babu yanda za a yi ya zamanto an yi tahiya guda dole kai da kake so ka bauta wa Allah akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka nuna cewa baka yarda ba kuma babu yanda za a wani ya zo ya saka tsarin da gobe kiyama ba zai iya tsinana maka komi ba a gaban Allah subhanahu wataala banda nadama da asara da tabewa da jaji da cin kowa ya kama kwalin juna a zo gaban Allah subhanahu wataala ana tsine wa juna Allah kare mu mala yake cewa wa zahara mazhabun nufati aljahamiyyati haka kuma daga cikin mazhabobi da ƙungiyoyi waɗanda suka bayyana akwai mazhaba ta masu kore sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayen Allah mai girma da buwaya Allah zai faɗi abu a cikin alƙur'ani mai girma sai wani ya nuna cewa ba haka nan bane ba idan aka yi haka ai ba a kyautata ba game da abin da ya shafi sunan Allah ko sifar Allah subhanahu wata'ala da mai auna wannan abu ya auna shi ne kawai da tsabagen kwakwalluwar shi kuma da son zuciya to maliki cewa zahara mazhaban nufati aljahamiya su ne mabiya jaham ibn safwan waɗannan mutane maliki ce wamtahanun nasa suka rika jarraba mutane da wahalitar da mutane da gajiyar da su wannan shine ɗabi'a na abin da ya shafi su waɗannan aljahamiya maliki ce fasara man ajabahum sai ya zamanto dukkan wanda ya karba wa su waɗannan jahamiya a ɓauhu sai su ba shi abinda yake bukata na mansubi ne na matsayi ne na dukiya ne na a nuna cewa muna tahiya tare duka za su yi waɗannan abubuwa ga dukkan mutumin da ya nuna musu cewa lalle yana tare da su a cikin aƙidarsu to wannan shine kaso na harko ko kuma gaba ta harko maliki wa illa in ko ba haka ba ya zamanto baka tahi da su ba akan abin da su suka kudurce suke tahiya akai malike cewa azaluhu ay mana'uhu al'ata'a za su hana ka dukkan wani abin kyauta ko kuma wani abin badawa za su hana ka ba za su baka ba sannan banda shi ma wa'azaluhu min al-mansibi idan wani matsayi ne aka maka to za su yi kokarin sabke ka daga wannan matsayin me yasa saboda baka yi tahiyya ɗaya da su ba akan abin da ya shahi sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayen shi shine malaka ta wa illa mana'uhu al-ata'a wa 'azaluhu min al-wilayati sai a hana ka dukkan wasu kyaututtuka da za a yi da dukkan wani tsare-tsare da za a yi wanda kuma ko a yanzu yana gudanuwa haka malam wani da malam wani an hudda su daga cikin tsari me yasa saboda tahiyar tamu da tasu daban-daban ce yawa su tsarin da suke tahiya akai daban mu kuma abin da muke tahiya akai daban saboda ba su yarda da kaza ba ko kuma a ware wasu mutane a ce waɗannan mutanen ba sa son addu'a ko kuma su ba sa addu'a ko na makamancin wannan to wannan karkashe-karkashe ana yin shi sosai kwarai da gaske a cikin wurare daban-daban a tare da al'umma kuma daban-daban to shi ne abin da malaki cewa a nan gina wa illa mana'uhu za su hane shi za su hana shi dukkan wani abin da ke kyauta ce sannan kuma wa azaluhu za su cire shi daga duk abin da yake wani matsayi ne kenan za a hudda shi a sa wani wanda ba shi ba malaki cewa lam yaqbalu shahadatahu sannan kuma ba za su amshi dukkan wata shaida da zai bada ba wa kanu idaftakau al'asra yamtahinun al'asir ya kasance su waɗannan mabiya jiham ibn safwan ko fursunan yaƙi aka kama ƙarƙashin daular da suke to waɗannan fursunan yaƙi su na al'asra yamtahinun al'asir za su jarraba shi wannan fursunan yaƙin da aka kama su ji cewa yana tare da su a aƙida ko kuma bai tare da su malai ce fa'in a jabahun in su ya ba su amsa da abin da suke so iftadau sai su fanshe shi da sai su ba da fansan shi ya ce wa illa in ku ya ba da amsa a kan aƙidar da ba irin tasu ba lam ya fitadau ba za su ba da amsa a wannan shi fansan shi ba sai dai a ci gaba da rike shi a ci gaba da gana mashi azaba saboda bai yi daidai da waɗannan mutane a cikin abin da yake aƙidar su ba ne ba malai ce wa kataba qadihim su waɗannan mu'tazila afon aljahamiya alƙalinsu wani daga cikin alƙalinsu ya rubuta ana kira shi da suna ahmad ibn abi dawud wannan alƙalin ya rubuta ya yi rubutu ala sitaril ka'aba akan wannan rigar da ake yawa ma ka'aba wannan baƙin ƙyallin da ake saba ɗakin ka'aba shi wani alƙalin ya rubuta ya rubuta ayal alƙur'ani amma sai da ya yi ta'adilinta yani ya yi modifiyanta ya rubuta laisa ka mislihi shay'un wa huwa al-azizul hakim kaga wannan lam yaktub wa huwa as-sami'ul basir Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un sai ce wa huwa as-sami'u al-basir haka Allah ya faɗi babu wanda yake tsara ko tamka ko kamanceceniya da Allah subhanahu wataala Allah kuma shine as-sami'u mai ji al-basir ko mai gani wa tabbatar wa kanshi Allah amma ɗaya daga cikin alƙalan jahamiya ana kiran shi da suna Ahmad ibn Abi Dawud ya rubuta a jikin ɗakin Ka'aba cewa laisa ka mislihi shay'un babu wanda ke kamanceceniya da Allah sai ce wa huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima maimakon ya rubuta wa huwas sami'ul basir kaga wannan abun yana iya zarta bid'a ma ya kai shi zuwa ga kafircewa Allah subhanahu wataala sak saboda ga abinda Allah ya hodi ga abinda shi kuma ya hodi duka me yake kawo waɗannan matsalolin mutum ya ce zai bauta wa Allah akan wani tsari da suka yi a yau tsari na hankalinsu ko tunaninsu ko tsari na cewa ai ga abinda wale ya dora mu a sama to babu yanda za a ku kai labari kaga dai mutum ya kai jur'ar da zai kai ya rubuta a jikin ɗakin Ka'aba ya canza ayar Allah subhanahu wataala alhali kuma yana nufin ayar ce wai saboda shi kawai bai yarda ba Allahu sami Allahu basir bai yarda ce Allah yana ji Allah yana gani ba shi kuma dukkan wata siffa ta kamala da cika da tumbatsa to ta tabbata ga Allah subhanahu wataala sifofi na kamala na cika sun tabbata ga Allah subhanahu wataala kace Allah baya ji tawaya ce na ƙasa ne ga ubangiji subhanahu wataala kace Allah subhanahu wataala baya gani tawaya ce na ƙasa ne akan haƙƙin Allah subhanahu wataala malai ce summa waliya الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل فرفع المحنة وظهرت حينئذ السنة مالك ثم ولي الواثق بالله أقول لك cikin malaman ko kuma a ce shugabanni na ita wannan daula ana kira shi da suna alwasiqu billah kaga duka daga cikin sunayen ne yabon kai alwasiqu billah yani mutumin da yake da garanti da Allah yawa shine shugaban washtadda al'amr al'amarin ya tsanata aka rika wahaltar da mutane cewa dole fa sai sun yarda duk wata sifa da sunan Allah wanda tsarin hankalin Jahm ibn Safwan bai amshe shi ba to dole ayi watsi da shi ko da haka Allah yayi bayani ko da haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani malai ce ana cikin tahiya ila an waliya al mutawakkil billah har aka zo zuwa ga wani mai dogaro ga Allah kenan shi al mutawakkil billah sunan shi ne wannan mutumin farafa al mihna sai ya daga wannan jarrabawa ko fitinan mutane ko takurawa jama'a kan wannan aqida a lokacin shi kuma al mutawakkil billah ya zamanto ma shugaba ne wanda yake baiwa abin da ya shahi addinin Allah goyon baya shi ne malai ce wa zaharat hina izin a sunna a lokacin sunna sai ta bayyana ko'ina da ko'ina miye sunna tabbatar wa Allah dukkan wani suna da dukkan wani sifa wanda Allah ya tabbatar wa kanshi ko kuma wanda annabin Allah ya tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wataala kaza sunan shi ne kaza siffan shi ne malai ce qulutu kenan malam mawallafin littafin shi yake magana Abdul Nasir malai ke cewa law kana shaykhul islami hayyan ya ce wallahi inda a ce shekul islam ibn taimiyya yana raye ya ce lara'a misdaƙa ƙaulihi fi waƙi'il musulmi na fi kasirin min biladil musulmi ya ce lara'a da ya gani da idanun shi misdaƙa ƙaulihi gaskatuwar maganar da ya faɗi kaga da ya ba mu labaran daula da suka wuce daban-daban ko an haɗa kai da 'yan bid'a da mushrikai da wane ne an kai hari zuwa ga musulmai an haɗa kai da 'yan bid'a kaza da 'yan bid'a kaza to waɗannan abubuwa duka sanar suna faruwa a yau a cikin ƙasashe daban-daban daga cikin ƙasashe waɗanda suke na musulmai malai ce da ya ga gaskatuwan haka fi waƙi'il musulmi na a cikin abin da yake faruwa a cikin musulmai fi kathirin a cikin da yawa min biladil musulmi daga cikin gariruwa na musulmai fil waqtir rahin ai fil waqtil hadir a lokacin da ake ciki yanzu malai ce tahta haimanati ahli al-ahwa'i wal bid'il ilmaniyya karkashin jagorancin ma'abuta bin son zuciya da bid'a sannan kuma bid'o'i daban-daban da abin da ya sha ilmaniya ya za a gudanar da addini akan tsarin tahiyar duniya a kirkiri wasu samfari na malamai na daban wanda jira suke daga shugaban ya ce kaza to su kuma za su shiga su huta dalili ko a ina yake sai an nemo shi saboda a nuna mutane wannan tahiyar ita ce tahiya saboda a gamsar da jama'a kuma waɗanda abubuwa akwai su har a yau har a nan akwai su manuhohi na furoje nawa za ka samu wasu daga cikin malamai suna tallata su wanda za ka ga abu ne gashi nan ƙarara yanzu misali idan ka ɗauki harakan da ya shahi wannan cuta ta hiv sida kaga an samu wasu daga cikin malamai da suka rakkana wa wasu daga cikin irin wannan tahiyar maimakon a huto a ma mutane bayanin cewa kai wannan matsalar wadda ta samu asali daga aikata fasikanci da lalaci da alfasha na zina ne wanda kuma dama Allah ya haramta wannan abin daga mutane ku hasa a zauna lahiya amma maganan a ɗauki kaza kana da yancin kaza kana da daman yin kaza in ka biyo ka kewayo ta wuri kaza ba za ka kamu da kaza ba da sauransu sai zama to wannan shine abin da za a daga kururutawa ilmaniya shine ya za a tahiyar da abin ya zama to karkashin jagorancin kowa abinda su suka tsara shine abinda kuma za ku bi su kuma mabiya ne a gare su dole ku addala ku lankwasa aya ku murkushe ta ku karya wata ku take wata wata ku binne ta wata kwata-kwata a fasa aiki da ita ya zama haka ne za ku rika tahiya malai ce wal aqalliyatil batiniya sannan kuma da daidaikun abin da ya shahi masu tunani irin na batiniya daga cikin daula wadda take ta shi'a sannan warrafidiyya da da arrawafid su ma sune abin da ya shahi shi'a masu aibanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasufiya da sufaye ma'abuta ɗariƙu daban-daban wanda su ma suna kan wannan tsari na abin da ya shahi a haɗa kai da su a danne ƙasashen musulmai kar su motsa yadda ya kamata ɓangaren da ya shahi addini kuma duk mutumin da ya karanta tarihi ya san wani abu ne wanda yake tabbas ana cikin yin shi ma kai ba ma tarihin ba mali yace wal muqabiriya haka da wasu bautan kabarurruka zaka samu ba ruwan duk wani abin da yake tahiyar duniya ce ko kuma abin da zai lalata addinin to su suna shirye a kansu amshe shi kuma su yi amanna da shi malice wallahu musta'anu Allah shine abin neman taimako malice bainamal biladul lati tasudu fiha sunna yayin da zaka samu kaskasashe ko gariruwa wanda sunna tasudu ai taksuru sunna ta yawaita a cikin wannan gari zaka samu la tazalu bihamdillahi ba za su gushe ba irin waɗannan garurukan godiya tabbata ga Allah kawiyatun azizatun za ka same su ƙasashe ne ko gariruwa ne masu ƙarhi azizatun masu nuna buwaya yani ƙasashen suna cikin kwarjini suna da kwarjini ba kowa ba haka kawai zai zo ta tattaka su inda ya ga dama maliki ta wa sha'a'ir dini fiha zahira sannan kuma abubuwan da ya shahi abubuwa addini alamomin addini duk abin da yake shi'ar ne na addinin musulunci za ka same shi a bayyane kuma dukkan bayanai da za a yi da kai kawo da za a yi to duka ana ɗora su ne akan doron bayan addinin malice za ka samu waɗannan garuruka a cikin nutsuwa za ka same su a cikin ƙarihi na abin da ya shahi izza ta imani malice wa sunnatu mansuratun kama huwa alhalu fil mamlakatil arabiyyati saudiyya yace sunna karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mansuratun abin baiwa kariya ne kamar yadda hali yake a ƙasar mamlakar arabiyyar saudiya malice walidhalika saboda haka daqa ahlul ahwa'i aka suka kumtutu ma'abuta bin son zuciya zara'an bidhalika ay daqa bihimul wus'u yani duk wani yalwatuwa ya zamanto ya kumtata a gare su ya zamanto an kaji duk irin bid'ar da zaka yi kokarin shiga da ita to sai dai ta takaita akan ka kai kadai kuma sannan shelanta ta wani abu ne wanda zai yi wahala a gare ka ana bibiyan abubuwa kuma ana muraƙaban komi in kai kaza menene dalilin ka akan yin kaza wannan ƙasar da ake kula da addini kenan ba zaman to a zo a ce muku a tsari ne na tahiyar ƙasa kawai kowa iya da yanci kullu man habba wa dabba da wanda yake al'aqil da wanda yake allabibu da wanda yake as-safihu da wanda ma yake al-majnun ne san fursan zai zaman to kowa da irin tsarin da shi zai tahi kuma yana da yanci yayi abin da yake so sai a ce muku laicity ƙasashe ne layik kuna da daman da kowa zai bauta ma abin da ya yarda imani da shi da kowa zai nemi yancin shi yancin kaza yancin kaza yancin kaza yanzu ka duba abin da ake yayatawa a duniya a yau kusan shi ne abin da kasuwa shi take ce kuma duniya da kafuran duniya sun buga kai da ƙasa cewa dole sai an lalata al'umma abin da ya shahi liwatsi da abin da ya shahi maɗugu yanda ake kururuta shi ake ba shi goyon baya yadda ake tarurruka daban-daban a yi taro a wannan ƙasa a gayyaci 'yan kowace ƙasa mutane lalatattun cikinku sai a gayyace su je su dakon wannan hayaniya su kawo cikin ƙasarku ya zama to a lokacin da wani bala'i ya taso wallahi ba zai taƙaita ba a kan su kaɗai duk wata fitina an ta taso sai ta haɗa ku gaba ɗaya sai dai an je gobe kiyama Allah ya mayyaze man huwal khabisu man huwal tayyib manzala sallallahu alaihi yake cewa Aisha radiyallahu anha ya kasance a cikin al'ummomin da suka gabace mu akwai wata al'umma tana cikin halin tahiya Allah sai yayi khasafi Allah ya tsaga kasa ya zuba su gaba daya gaba ɗayan su Allah ya halakar da su Aisha take cewa ya Rasulullah ya haka a tare da su akwai wanda bai tunanin aqida irin tasu a tare da su akwai ƴan kasuwa a tare da su akwai ƴan wane ne waɗanda ba tunanin su ɗaya ba kawai tahiya ce ta hada su da su mazala yake cewa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim za a dirmu yadda harkon su da karshen su summa yub'asuna ala niyyatihim za a tara su akan niyyar su gobe kiyama kaga kenan duk mutumin da zai je kawo wani banna kar ya taba zamanin cewa kanshi ne kama a fitina ce wadda an tazo la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba su kar ya taba ba dole za ta taba kowa da kowa da ka ya aba au ta'ba duniya duniya ta ki dole so take sai al'umma ta zamanto lalacecce al'umma kai yanzu mutumin da ya zamanto liwaɗi ne aikin shi ma ɗugo ne aikinta shi da kanshi bai san ba shi wane ne rayuwar shi gwandama rayuwar dabba da irin wannan rayuwa yaushe zai ankara ya faɗaka ya nabbahau ya zamanto har ya zo ya aikata wani aikin da shi zai amfani kanshi ko yawan al'umma babu sai zamanto kawai wannan ƙazamta shi abin da ke bibiya kuma fitina ce wadda duk wanda ya dirmai a cikin shi to wannan mutumin kaga tafiye shi kenan saboda zai iya aihu maka da cututtuka da matsalolin da babu yanda za a yi dan adam ya fara ya zama to ya bari duk abin da kaji Allah ya haramta kai ne ke gyarawa kar ka taba tsammanin cewa wai dan ka kiyaye dokar Allah ka ɗaukaka ubangiji a in kai kanka ne kama in ma ba ka yi ba ne kanka ne kama man amila salihan Allah ce fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha duk wanda ya aikata alheri kan shi yama wanda kuma ya munana tofan munana wanda ya yi fa'alaiha kan shi zai komo wannan ake kiran shi da suna ƙaiƙai zai komo kan mashekiya ne kai da ka sheka abin kai zai komo kanka to za ka samu tahiyar duniya akan abin da ake tahiya kenan duk wani abin da yake tarkace da hayaniya sai ga ana ba da daman cewa ga alƙawula daban-daban za a ɗauka duniya an gina abubuwa da yawa akan munahucci munahucci da mafiya da kaza da kaza kaga mutum zahirin shi kaza ne amma a baɗinin shi Allah kaɗai sun tarkacin da yake ɗauke da shi Allah kiyaye Allah shirye mu ciki da waje malice wa bil muqabil najidu annahu kullama da'a al muslimuna aw ba'dhum malice zamu samu akan bacin haka kenan duk kasar da ta kula da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan kasar sai Allah ba ta kariya yanzu ka dubi kasar Saudiya da tsarin tahiyyanta yake da yanda take gudanar da al'amura da kaza da kaza da kaza ba ce ba kasa ce masumiya ba ta laihi ko ba ta kuskure ko ba ta wani ne a daidai lokacin za ka samu wasu kaso daga cikin musulmi mu yake kokari so yake aibanta wannan garin wannan garin ya wuce ka aibanta shi mutane da annabi ibrahim musu addu'a rabbi ja'al hadha albalada aminan Allah ka sanya wannan kasa ya zama to mai aminta Allah ce na amsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ai wuri ne wanda yake Allah subhanahu wataala ya tsarkake shi akan duk wani wurin da ba shi ba kai sallah ɗaya da zaka je kai a Ka'aba ko a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai shekaru kusan 80 ana kana fafatawa ba ɗaya bane ba sannan idan lokacin da Allah subhanahu wataala zai kaddara hutowar ad-dajjal dujal zai shiga ko'ina ban da makka da madina wadda ba gari dukan wasa ba ne ba ƙasa ce wadda tana da kaso na tsarki mai yawa ka samu wasu vidiyo kan sai za ka ana rantsar da ko sojawansu wallahi ma za ka ji har gashi jikin za ka ji na tashi abin ƙayatarwa abin sha'awa daga mutum yana ɗaukan alkawali tsakanin shi da Allah cewa zai tsaya yayi kaza zai tsaya yayi kaza zai tsaya yayi kaza kuma karkashin Qur'ani da hadisi ba kundi kaza ba ba demokradiya ba ba kaza ba kaza ba kade ba karamin nasara bane to kasa ce wadda Allah subhanahu wataala ya mata kyauta na abubuwa da dama maliki ta wabil muqabil akan bacin a duk kasar da batta irin wannan tsari na abin da shayi tahiyar sunna malin ce najidu annahu kullama da'a almuslimuna aw ba'dhum ila sunnati a'azzahumullah yani zaka samu duk kasar da ya zamanto tsarin su tsari na kira zuwa ga sunna ko musulmin gabaki ɗaya ko wani kaso daga cikin su ya zamanto suna kira zuwa ga sunna karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutanen a'azzahumullah Allah zai dauka su daukakan za su samu na menene na karantarwar addinin albarkan da ke cikin maganganun Allah subhanahu ta'ala da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan albarkan ne zai same su sai zaman to wuri ne na daban duk wanda zai yi kira zuwa ga sunna ya kira mutane zuwa ga sunna to tabbas wannan daukaka ya same ta malaci wa makkanahum Allah zai tabbatar da su wa rafa'a anhum dhilla Allah zai daga a gare su ya raba su da abin da ya shafi kaskanta wal hawan da walakanta malaci kama hasala kamar yanda ya faru في عهد صلاح الدين آه لوكة صلاح الدين حينما نصر السنة وطهر الأرض من رجس الرافضة العبيدية الفاطمية وأن صلاح الدين لوكة دي أمشي جاغورن تكسر مصر bayan 'yan shi'a sun zo sun yi ta abubuwa shekaru kusan 200 da wani abu maliki cewa kamar yadda ya faru a lokacin salahaddin lokacin da ya ƙoƙarin nasarar sunna bai wa sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kariya wa ɓaharar arda ya tsarkake ƙasa min rijisir rafizatil ubaidiyyar fatimiyya daga datti da ƙazamta na arrafiza al'ubaidiyya al-fatimiyya daga sunansu ne malice wa gairihim da makamantansu min duwailati ahlil bida'i daga cikin ƙasashe na ma'abuta bid'a duk ya zo ya murkushe su allati farraqatil muslimina wanda su ne suka rarraba kan musulmai haka kawai kuna musulunci sai wani zo zaka zage abubakar ya za ku tare da shi da yiwa dole inda zage shi zai hene kuma gege kuma shi nasiha an ya kiya dole kuma gege ku kuma gege babu yanda za a yi ku tahiya guda a cikin mutumin yana aibanta mutumin da shine mutum na na biyu bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma bangaren da ya shahi daraja shine abubakar siddiq bayan shi umar bayan shi usman bayan shi aliyu bayan shi kaza su abdurrahman ibn auf su sa'ad ibn abi waqqas al-ashara al-mubashsharun bil janna sannan wanda suka ta yakin badar sannan suka yi bai'atul ridwan sannan ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza wani kazamcaccen imani shi da ba a san ba ya yake ya zama zo ya rage zo ya rika aibanta waɗannan wanda imanin su nagartaccen imani ne kuma Allah tabbatar da haka da kaga bayan da za ku tare maliki ce waɗanda mutane allati farraqatil muslimin su suka raba kan musulmai daga duk mutumin da zai ce maka sunna ko ka ce ai na manzon Allah ya ce ka raba kan mutane wannan mutum bai san me yake ba kai da kace baka ce ai na gidanku ba ko ai naka ko ai na anguwarku ko ai na wane ne ta kai ai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma da gaske yake da'awar da yake cewa yana son manzon Allah ai bai kamata ya baka tirjiya ba daga ka ce ai na manzon Allah shi kamata ya zo fara kamawa ya ce muna tare da wannan tahiyar amma kana magana manzalla yana ce a gidansu a malumansu a bustashi ta ga ana haka ba kuna makamancin wannan to da ita bid'a ita take raba kan mutane sunna ita take hada kan mutane malai ce sun malamma qamati daular usmaniya sannan kuma lokacin da daula usmaniya ta tsayu fi awwali ahadiha a farkon al'amarinta ala nasri sunnati yake cewa nisbiyan tamakkanat akan ba ma sunna kariya wannan daula usmaniya daulatul usmaniya turkiya wannan kasar malace tamakkanat ta samu tabbatuwa wa jama'at shamlal muslimina sannan kuma ta hada kan musulmai gabaki daya ila an dabba fiha maradu tasawufi har lokacin da aka kai ya kai ya kawo dabba ya'ani abinda ya kutsa ya shiga ya huta maradu tasawuf shine rishin lahiya na sufanci da abin da ya shahi ɗariƙu da bid'o'i fahanat sai wannan addaulatul usmaniyar turkiya sai ta kaskanta wa zallat ya zamanto kaskanci ya lullube ta har aka kuma ake kiranta da suna arrajulul marid namiji marar lahiya daula ce ta tsaya ta haɗa kan musulmi ana tahiya akan karantarwar addini yau da gobe harakan da ya shahi bid'o'i na sufaye ne na wane ne suka shigo sai zamanto bid'ar da ta gallabe su sai izza ta sunna ya taɓa ci a gare su wanda wani kuma shi ne sunna Allah a ban ƙasa malikita sun malamma sannan kuma yayin da khamat da'watul imami muhammad ibn abdul wahabi lokacin da da'awa ta al'imam muhammad ibn abdul wahabi ta tsayu wa daulatu saudiya da ƙasar saudiya ta yau ala nasri sunna akan baiwa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya wa qam'il bid'i sannan da takurawa da musgunawa da matsi duk abin da yake bid'a ne wal muhdathat da kirkirarrun abubuwa a'azzaha Allah wa makkanaha Allah ya daukaka su Allah subhanahu wataala ya ba su izza Allah ya tabbatar da su a ban kasa kuma ka duban suke tahiyar da al'amura a yau ko hidima da suke yi ga al-haramain sharifain wannan kadai sai su abun abun tutiya abun alfahari kaga shugaban yana cewa khadimul haramain sharifain ka duba ba mai hidima shugaba ne sarkin mai hidima ga masallacin makka da madina wanda shi ne ɗaukakar shi shi ne abin da yake jin daɗi shi ne sunan da yake so a ambata mashi ba demokuraɗiyya ba eh ba demokuraɗiyya ba ja'ira alaiha alfu la'ana malaikin cewa wajtama'at kalimatul musulmi na fi hadhihi albilad alaiha sannan kuma ka duba yadda kalmar musulmi ta haɗu a cikin wannan ƙasa ta saudiya kuma da yadda allah ya ba su wani kwarji na musamman a dalilin mi a dalilin kulawa da addinin Allah to wannan a matakin ƙasa ko yau kai a matakinka na kaiwa ne in ka baiwa addinin Allah kulawa Allah sai ya tabbatar maka da wannan ɗaukakar lillahi al'izzatu wa lirasulihi duk wanda abin da ya shahida ya tsaya akan addini to Allah sai ya bashi wannan kwarjinin kai a karan kanka sannan ƙasar ku in ta tsaya akan wannan tsari wallahi za ku samu wannan kwarjinin مالك واجتمعت كلمة المسلمين في هذه البلاد عليها وقوية السنة وأهلها ما أبو تا سنة سكي سنة تكره ما أبو تا سنة سكي كره كدوبة للتوان أكي أكدي أكي بغا أكي أي قوة أساشا مسلمي أبو هو نما سوسة هذا كنا دي أكي سبب أنا ينسو أما مو أيو سيمو كتو كيوس أبوني من ديكي أبوني بخص من سوكين ساموا bal hasali ba za ka kana son karatun Qur'ani sai ka ce wani ne a Qur'ani nake so a bani eh amma ka san da kake sai da shi a kasuwa saboda yanda suke bugawa kuma ka duba kyaututtukan da suke badawa hatta da masu zuwa imma umara imma haji za ka ana mutane kyaututtuka na mushaf wani zai buga da aljihun shi ya bada sadaka fi sabilillah alheri ne ba karami ba malike cewa wan khazalatil bid'a bid'a matsiyaciya ta takuru ta kaskanta al'inkhizali shi ne mutum ya zamanto ya walakanta sannan wa ahala da ma'abuta bid'an su ma a karan kansu bi hamdillahi da godiya ta tabbata ga Allah to kaga wannan kasar me yasa ta samu ɗaukaka da wannan shine kiyaye sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba waɗannan mutanen na Afghanistan da gwagwarmayar da Amurka ta yi da su shekara nawa duk da yadda ake ga cewa Amurka ita ce alquwwatul uzma lil alam ita ce fisan na farko a duniya da wane da wane ne amma yanzu ƙarshe ya akai he dangana akai waɗanda ake ga ba kowa bane a raziru na badiyar ra'ayi ana ga cewa idan amurka ta shige ƙasa kaza ai minti kaza ne kawai an ƙare sai aka ɗauki shekaru mala ana yi saboda ɗo gudanuwa akan karantarwar addini da waɗannan ba Allah suka tsaya akai alƙawalin Allah gaskiya ne duk lokacin da za ku tsaya akan alƙawalin Allah to Allah kuma zai taimaka muku ya agaza muku ya kasance tare da ku ka duba lokacin da aka yakin badar mutum 313 suka tunkari mutum dubu guda ko mutum ɗari tara kuma suka ci nasara a kansu da ikon Allah kaga miye ka haka riko da karantarwar addini in kuka rike addini Allah sai rike ku in kuka yi watsi da addini Allah sai watsi da ku to shi ne malaki ce anan kaga wannan kasashe haka suka samu wannan daukaka da ita ad-dawlatul usmaniyya at-turkiyya wadda daula ce wadda ta taka rawa a zo a gani amma ƙarshe da bid'a suka suka suka shiga wane ƙara kaza wane ƙara kaza kenan su kun safka daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun hau tsarin kanku shikenan tunda kun hau naku sai ku iya da kanku Allah ya kyale aka zo ƙasa aka rarraba ta aka shattata ta aka yi wane ne aka ɗauko wannan matsiya ce Mustafa Kamal Ataturk aka ɗora shi a matsayin jagora ya watsa harkar addinin kiran sallama zama da turkanci ake yi ya zamanto duk wani tsarin addini ya takuru baya yiwa idan mace ce ke kina karatu daga lokacin da kika kai matakin da zaki shiga lise biki da yancin da zaki rihe kanki ko a diko ki sabi kira wani yanci shi yasa wannan shugaban da yanzu Allah saka mai da alheri baki iya abin da zai iya yayi yan wa mu fahimci wani abu a cikin tsarin tsarin addini da tsarin rayuwa idan wane ya zo wuri kaza abinda zai iya yi na gyara ya yi abinda zai iya la yi kallifin lahu nafsan illa wusaha iya abinda za ka iya ka yi abinda ya gagare ka allah ba zai tambaye ka akan shi ba amma sai ke juna tashi a ba a yi kaza ba sun haɗa kai da wane ne an yi wane ne akwai abubuwan siyasar da kai baka iya lakasar yan tafaham baka iya fahimta daga abinda baka sani baka kai magana akan shi abinda ka gani na zahiri wannan abin kai magana akan shi kaga wannan ba'alin da ya zo miye bayan cire dokoki da aka dora na harkar da ya takurar da addini da rashin nuna addini a cikin ko'ina yake cewa duk macen da a ƙarƙashin wannan dokar da aka sa da yawa suka bar karatun an ce ba za ta yi kanta ba in za ta shiga lisi za ta shiga jami'a sai ta wasu karatun a zauna lahiya addininka shine mutuncinka addininka shine abu na farko a cikin rayuwarka duk abin da zai taba shi to sai dai shi wannan abin ya zama to abin dangana zaka dangana da shi addininka kana tsaye akai mata da yawa suka bar karatu a lokacin lokacin da wannan shi yazo ya tabbatar da abubuwa aka ce kasar ta doki yaunin duk irin wannan ɗaliban da suka fasa karatu a wancan lokacin da yawan su tsuha a haka suka je suka shiga jami'a suka rikai ƙasa ta ɗauki yaunin karatunsu ta ɗauki yaunin komi da kominsu kawai karatun zansa haka wannan gudunmuwa ce ba ƙarama ba to wannan daular daular al'usmaniyyar turkiya ta ta wahala ƙarshe har ana mata suna arrajul marid namiji marar lahiya an yayyaga ta ko ina muna hucci ya shiga bid'o'i sun zo sun yi kaka gida ƙarshe daular dole ta zauna ya zama babu ita sannan daular da ake ciki a yanzu abin da ya shahi mamlakar arabiyyar saudiya ƙasa ce wadda za ka samu malamai da dama al'ulama'ur rabbaniyin malamai na Allah suna yabo akan wannan ƙasar mu ɗauki misali a sheikh abdulaziz ibn baz Allah ya rahama a gare shi yake cewa ya ce almaliku abdulaziz wanda ke nan maginin ko kuma wanda ya kafa ita wannan daula ta daular saudiya yake cewa nafa allahu bihi almuslimina Allah ya amfanar da musulmai da wannan bawan Allah wa jama'a Allahu bihil kalima Allah ya hada kalmar musulmi akan shi wannan bawan Allah ka san da a wancan lokuta hatta da abin da ya shahi Ka'abar a karan kanta sai inda hali ibada ba duk wani dan bid'an da ya kari sai zo murkushe kawai ya rika ka duba ka gani anan asitarul Ka'aba a jikin dakin Ka'aban aka yi mu aka juye ayat Qur'ani kuma aka rubuta aka aka aka laka duk wanda zai zo ake haji dole haka zai gani kuma haka zai bari ko ba inda isa sannan kuma a wurare daban-daban a cikin a cikin haramin makka me ake yi in ku yan mazhaba na malikiya ne da bangaren ku in ku shafi'iya ne da bangaren ku in ku hanabila ne da bangaren ku in ku wane da bangaren ku amma wani fa Allah yana zawwa jama'a Allahu bihi kalima Allah ya hada kalmar musulmi akai ya zama to abu guda ake kuma tahiyya ɗaya ake yi sannan kuma ana sa ido ƙware da gaske duk wani wanda zai kawo wani tarkace na abin da ya shafi hayaniya to wannan mutumin zai zamanto abin da za a ɗauki matakin da ya dace a kan shi malai ce wa rafa'a bihi maqamal haqqi Allah ya ɗaukaka matsaya na gaskiya ta sababin wannan bawan Allah wa nasara wa nasara bihi dinahu Allah ya taimaka wa addinin shi a sababin wannan bawan Allah sannan wa aqamal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar yayi kokarin tsayawa tsayin daka umarni da aiki alheri hani akan mumuna da dukkan wani abin da yake bai kamata ba a bar shi abin da ya kamata a yi karkashin mi qur'ani da hadisi karkashin qur'ani da hadisi kawai ko da za a samu su daga cikin 'yan masarautar sun yi wane ne an yi wane ne ba ma su mai bane ba kuma laihi kai za ka iya kai mal'alla kai da kake gaciya sun yi laihi kaza wal'alla wanda kake yin ya wuce nasu kuma inda ka shiga condition inda suke ciki kai sai inda hali bara yana musulunci ma da ka bari yanzu malai ce qala al-allamah al-albani muhammad nasiruddin al-albani Allah ya rahama gare shi ma kaga duk da akwai kaman takun saka da wasu abubuwa rashin fahimta tsakanin shi da gwamnatin Saudiya akan wasu abubuwa amma me yake ce akan su yace as'alullah ina roƙon Allah an yudima akan Allah ya dawwamar da anni'mata ni'ima yace ala ardil jazirati akan kasar jaziratul arab yace wa ala sa'iri biladil muslimina akan kuma sauran kasashen musulmai gabaki daya sai yace wa an yahfaza dawlatat tauhidi Allah ya kare kasa ta tauhidi wace kasa ce yace bi riayati khadimil haramain sharifain karkashin jagorancin mai hidima ga alharamul makki da alharamul madani kenan wace ƙasa ce ƙasar saudiya to da ba ka samu malamai sun yi maganganu da dama wanda suke na yabo da ƙarfafawa game da tsarin da ƙasar take tahiya wasu kusakure kuma wanda za a samu hadahumullahu wa hadana jami'an Allah ya gafarta mun da mu da su gabaki da mali ce wa hadha huwa alhaq mu koma cikin littafin wa hadha huwa alhaq mali ce wannan ita ce gaskiyar da liman waffaqahu Allah wa hadahu ga duk wanda Allah ya datar da shi ya shirye shi akai zai fahimci wannan abin shine gaskiya duk ƙasar da ta tsaya akan Allah ta tsaya akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan ƙasar za ta samu taimakon Allah subhanahu wataala mala yace wa ma'adahu duk abin da ba haka ba kuma fa huwa batilun to wannan abin fa huwa al-batil shine abin da yake lalatacce alladhi sayazhabu jufaa wanda zai tayi haka nan kara banza bi haulillahi wa quwwatihi da ƙarhi na Allah subhanahu wataala da abin da ya shahida yake kira al-haul shine kaman dubara na ubangiji subhanahu wataala nas'alullahi al-hidayata wat-tawfiqa muna masu roƙon Allah ya shiryar da mu ya datar da mu wa na'udhu billahi muna neman kariyar Allah min ad-dalalati wal khizlan Allah ya kare mu daga bata Allah ya karya tabar da mu wa hasbunallahu Allah ya wadatar mana mu mun riki Allah wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaran kai zaman to shine Allah subhanahu wataala to wannan ita ce gaba ta abin da ya shahi cewa bid'a rabawa take ba ta hadawa ita kuma sunna me take hadawa take ba ta rabawa in aka tsaya akan sunna to kai zai hadu in kaga wani abu ya zo na cakurkuru to wani ne ya zo da son zuciya amma in za a bi tsarin karantarwar to dole za mu zo mu haɗu kuma tahiya ta zama to tahiya ce guda ɗaya mala ce al'ahwa'u wal bida'u wa musannafati hiya sababu tafarrukil musulmin yanzu bayan ya wacce magana sai bude kuma wani fasali ko wani babi na musamman sai ce al'ahwa'u son zuciya wal bida'u da bid'o'i wa musannafatiha da littattafan da aka rubuta na bid'a hiya sababu tafarruqil muslimina shine sababin rarrabuwar musulmai bid'a da son zuciya da littattafan da aka rubuta akan wannan tahiyar su suka raba kan musulmai tabbas wannan la shakka akan haka babu shakka akan wannan abin da ke haɗa kan mutane shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malike cewa za'amu anna kutubal aqaid wai ma'abuta bid'a suna rai cewa littattafai na aqida hiya sababu tafarruqil muslimina sune sababin rarrabuwar waɗanda suke musulmai wa annaha sababun linakasatil muslimina tarihiyya sannan kuma shine sababin da ya dunkushe musulmai a tarihance haka suke cewa ma'abuta bid'a ai ku riko da wannan aqida a ce dole sai an zo an yarda da kaza ko kuma bangaren aqida nan ku bari kawai ku yi sallah ku ya mutane tsarki da az- da azumi da sallah da kaza da kaza waɗannan abubuwan duka ai aka koya su in su koyun idan ya zamanto babu wannan aqidar za su samu gindin zama za su samu gindin zama ba duk abin da zaka dora dole sai ya doro a doran abin da yake aqida ce a lokacin tukun Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi aikin ka wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa Allah yake cewa duk mutumin da ya hada ni da wani a cikin bauta Allah ce to banna son wannan aikin kaga baka da aqida kirki tarkace da hayaniya na abin da ya sha shirka daban-daban maganar ka shirka kudurin zucinka shirka aikin ka shirka wanda kuma yana nan ana tallata shi a cikin kasashen musulmai yanzu ka dauki harakar sihiri kawai a cikin kasashen mu da yanda ake kururuta abin ake magacewa kaman ba laifi bane ba za ka samu mutane da sunan musulunci bar da sunan malumta kaga kuma mutum sihiri ne sake ke boka ne sak amma kuma ana ce mashi malam kuma ce kadi kamata salata ba ku sallah wanda mutumin da musulunci shi ma abin shakka ne tabbas saboda sihiri kafirci ne da nassin alkur'ani mai girma Allah ke cewa ma kafar Sulaimanu walakin na shayatina kafaru ya aka suka kafirce Allah ce yu'allimuna an-nasa sihra suna karantar da mutane sihiri ashe karantar da sihiri da koyon sihiri kafirci ne to sai ka samu mutumin da malami ne a cikin al'umma wanda shine ake ga cewa su ne karshe amma gari a bangaren da ya shahi sihirin nan ga sunan su ne a gaba da haka za ka ga ya buga ƙasa ya yi rubutu a saman allon ƙarhe ya ɗora saman wuta ya gasa ya yi rubutu a saman allon madubi a ɗauko kendir wannan buji idan ake kunnawa a haɗa guda biyu a haɗa da wani kwaɗo a naɗe su da wani igiya ko wani wani wani ya ɓyake rashi na suna zare a ce wannan maganin kaza ne wannan maganin mallaka ne wannan maganin wane ne wannan maganin rabawa ne duk ana yin su sihiri kafirci ne wallahi mutum ya hankali kuma sannan ana ta yi ana gaba komai bane ba za ka samu mutum da sunan cewa ma'aikaci ne ai dole sai ya samu wani wanda ya tsaya mashi ya bar Allah ba ya bar Allah ana dole sai kun raba kafa dole sai an yi amanu sun makafaru ai kafirci hada tsakanin kafirci da imani an dan yi imani da Allah amma kuma ana ga cewa abin nan ba zai tabbata bai tsayo samu haɓakuwa dole sai an hada da suwani da suwani da haka za ka samu al'ada ɗabi'ance duk wani babban ma'aikata za ka samu akwai wani wanda yake mashi sunna ya haɗa kai da shi shi zai rika mashi kaza yana mai kaza da mai kaza shi ne abin da yake faruwa kuma da sunan malumta da sunan addinin Allah yaushe addinin Allah zai ci gaba a tare da waɗannan mutane bayan da za a ci gaba asalin ku da kanku ma matsala ne akan addinin ba kallata addini ci gaba ba ku kin kunce kun yi imani amma ku kin damage ne komi kuke yanzu a garin nan ake ba da labarin an binne jaki da rashi ayyuka da ake na sihiri kaga a ce akwai alaƙanin da za a haɗa jaki za a ɗauka a mai aski aske shi za a yi gaba ɗaya gashin a yi wani abu da shi shi kuma a kama shi a yadda aka aske shi a binne shi da rashi duka ana yi to saboda Allah wani irin imani ne wani addini umarce ka da waɗannan abubuwa kuma sannan ka gamsu cewa bayan da za a yi ka samu ɗaukaka a harkar da ya shayi aikinka ko harkar da ya shayi kasuwarka ko harkar da ya shayi kaza sai ka irin waɗannan abubuwa wannan shi ne imanin da aka dasa wa mutane da a cikin zukata ta kasa kowa gani yake dole sai ya samu malaba ba za ka hutu ba kai da kanka a dole dai ka laɓe bayan wani kinkime mai ɗan tsubbu ko kuma boka ko na makamancin wannan ya zama to a kai da shi ka dogara daga wasu abubuwa sun tashi ka duwa kai ga wallahi akwai matsala wai in ka shiga takura maimakin ka tsaya ka dukufa ka roƙi Allah ka shiga takura sai ka kira shi wallahi abubuwan da musulun rikici abun waya iya abu ka zanna akwai matsala sai an tashi an tsaya kenan kai yanzu imaninka yana gare shi ina imaninka da Allah Allah kiyaye to in ba aqida ta kahu a cikin zukatan mutane ba ka duba sahabban mazalla su da ɗaliban da suka yi kowanne ɗalibai fahimtar karatu a duniya malamin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin da yake kowane malami iya bayani amma sai dai shekara kusan 10 sha na karantar da su shekara annabta duka nawa ne shekara 23 amma 23 sai da aka 20 goma sha uku ana ta karantar da su aqida aqida aqida to aka zo aka farlanta sallah aka zo aka farlanta azumi aka farlanta jihadi aka farlanta kaza da kaza da kaza daga baya a cikin shekaru goma da suka yi saura daga baya kuma a cikin goma ma'allo in kana karatu za ka daga ga gyare-gyare da ake tayya bangaren da ya sha yaƙida kun ce kaza ba a cewa kaza kaza ake cewa kun kudurci kaza ba a cewa kaza kaza ake cewa saboda aƙida ta samu ta tsaya to an mutum bai karanta aƙida ba duk wani hayaniya da tarkace duka zuwa zai shiga da shi bayar jihazul mana'a bakka da wani antivirus kawai haka kake sakaka duk wani hayaniyan da ya zo ta ya zai da kai saboda baka da aqida yanzu aka ce misali wani tsubu ya sabka ka je da za ka tsaka mutane suna zuwa maza da mata yara da manya da wanda suka yi aure da wanda su yi aure ba da yan boko wai har dan boko da yake karatu wai shi ma neman sa'a zai je ya zo ka duba fa saboda yadda aka san mutane sun yi imani da abun yanzu yau a ce maka an kusa an kusa jarraba misali na brebe ko na bak irin angonin da suke baya-baya kowane zai je da lasfikin shari'a cewa ai akwai addu'ar cin jarrabawa ka kawo alƙalamin ka za a maka wani siddabaru ya isa alƙalamin ya rubuta? hawa malam ai karatu sai an yi shi wallah sai ka yi shi sai da shi aljanin da kai shi za a yi haya kai bayiwa to irin waɗannan abubuwan duka an mutane sun imani da shi sun imani da shi kuma akan shi suke tafiya kuma shine babban matsala saboda me yasa saboda kokarin sanya wa Allah abokin tarayya ne da nuna cewa akwai wani ba Allah ba akwai wanda ya isa ba Allah ba ko akwai mai yi ba Allah ba yanzu ka duba wani boka da malam Jafar yake ba da labarin shi a Kano yake cewa bokan in ka zo ta yake maka astaghfirullah wa tubu ilayhi ka roki Allah ya kasa wai an je an roki ubangiji ya kasa yanzu an zo wajen shi haka yake faɗi to waɗannan kalmomi da waɗannan abubuwa duka sana ana yi yanzu nan da shekara ɗaya da wani abu da ta wuce wani ɗan waya turo mana wasu bidiyo guda uku har yanzu ina tare da su a garin da kuma aka yi abu kuma me yake kiran shi da suna haɗa wani da wata ne za a yi wata ta ba ma wani ɗan kamun iska wani ɗan tsubbu kuɗi wai ya haɗa hankalin wane da ita yanzu shine yana aikin yana bidiyo yana tura mata tana ga gahon da ita ya ake gani take tahiya an yi kaza an yi kaza an yi kaza aka zo da wasu kaji aka zo aka yi murhu a cikin daji ba kuma a garin da aka yi abin nan aka hura wuta aka ɗora allon ƙari aka yi wasu rubutu a sama ake ɗauko wasu wani wani wani wani ake kira shi da suna wasu haki ana karanta wasu abubuwa ana haka ana zubawa a sama abin yana ƙoniya kuma aka ɗauko takarda da sunan shi da sunan da aka ɗora a sama ana ce wata aiki yana tafiya da kyau kaza kaza kaza har yana maka shi video shi mutum a karan kanshi to wannan shine yanzu a haka wani irin imani ne wannan ku har ku hada ku raba ku watsa ku da da mahaifi a hada su gaba ya da da abin da ya da mahaifi shi a raba su a ɗauko wasu daga can gehe a hada su dole wani zalunci kai wani zalunci kuma duka rasulun musulunci malami zai maka wannan aikin ayu alimin hada shi sa Allah ce watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha da ka mutun a hankali malike cewa za'amu anna kutub al-aqaid hiya sawu tafarruq al-muslimina to dole wannan aqida kuma sai an karance ta an dora mutane akai in ba shi ba babu wani aikin su na ibada da zai tabbata dole sai an san aqida dole sai ka san Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin sani me ya kamata ka kudurce a zuciyarka me ya kamata ka faɗi a harshenka me ya kamata gabanka su aikata akan haƙƙin Allah subhanahu wataala wannan wajibi ne ba zaɓi bane ba na ga dama bane ba malik ya cewa hadha min janibi haqqi yake cewa hadha min janibi haqqin yace wa huwa an naftiraqal muslimina wa khuruj tawa'if minhum yace wannan wa abinda kake ganin rabuwan kan mutane iftiraqul muslimina rabuwan kan mutane wa khuruji dawa'ifin minhum da hutar wasu kungiyoyi daga cikin musulunci al-manhaj sunnati game da tsari na sunna wal jama'a da jama'an musulmi wannan abin shine sababul lil furqa shine abin da ya raba kan mutane babu abin da ya raba kan mutane sama da abin da shafi bid'a malika ta wal furqatu ita kuma rarrabuwan da za ku yi shine sababun sababi lil hazaimi wan nakasat ai ta cin nasara akan ku ai ta dankwashe ku a waje guda malai ce wa haza ma'lumun min addini bi darura ai wannan abu ne sananne a cikin addini kamar hutowar rana malik wa qad akhbara Allah anhu Allah ya bada labari akan shi wa hanzara minhu Allah ya ja kunne akan ayi hankali da kirkire kirkire ko kuma sabka da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ke cewa a cikin suratul anfal wa atiu Allah ku da'a ga Allah wa rasulahu ku da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala tanaza'u Allah ce kar ku kar ku sabani kar ku rarraba kar ku ciccuru kar ku daddatsu me ya ciccuru wanda za ku yi shine wane ya kirkiro wani abu sabanin abin da manzon Allah dora mutane akai to wannan mutum shine fitinan ne kuma shine mai son ya raba kan jama'a kar kai tsammanin cewa dan ku ɗan gari kaza kun zo kun haɗu kun ce bid'a kaza to shikenan kun ba ta lasisin zama a cikin musulunci wannan haɗin kan haɗin kan banza ne kuka yi bai da wani amfani a wajen Allah ana so ku haɗa kanku akan abin da yake gaskiya Allah ce wala tanaza'u ay wala takhtalifu fatafshalu in kuka yi haka za ku tabe ya zamanto Allah ya ciccire kalmar ku ya zamanto bukku da magana daya ba ku da wani tasiri a cikin al'umma wa tazhaba rihukum sannan kuma karhin ku zai tahi ya zama to buku da karhi Allah ya ce abinda muke muku muke jan hankalinku akai wasbiru ku yi hakuri inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri kenan ku tsaya akan da'a ga Allah da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku yi hakuri da abinda za ku ji na abinda za a faɗi muku ko za a zarge ku da shi ko a muku sharri ko kage ko la Allah ma akai zuwa ga a taba jikinku ku yi haƙuri ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin Allah iya tare da masu haƙuri Allah ce wala takunu kar ku zamanto kamar kallazina kharaju waɗanda suka huta daga cikin gidajensu min diyarihim bataran bataran yani suna masu jijji da kai da girman kai da nuna wa riya'an nas sannan da nuna wa mutane mu kaza ne waya suddun an sabila suke kange mutane game da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafarkin Allah Allah ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah masani ne mai kewayayyen sani gabaki daya game da duk abin da waɗannan mutane suke aikatawa kenan ku kar ku zamanto daga cikin waɗanda suka huta ko girman kai ko riya ko abin da ya shahi yi aiki a wajen karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku zamanto daga cikin waɗannan mutanen saboda in kuka zama daga cikinsu to Allah subhanahu wa ta'ala zai daidaita ku a gaba ku Allah ce wa iz tina musu lokacin da zajjana lahumu shaytanu shaydan ya kawa musu a'malahum ayyukansu wa qala yake ce musu la ghaliba lakumul yawma wannan lokacin da aka yakin badar kenan shaydan ya zuga su Abu Jahal ya zuga su ya zuga su Abu Sufyan ya aiko takarda ya ce kai yakin nan an kare saboda mun samu mun kewaye rundunar tatsira kayanmu sun tsira abuja ya ce ina mu kamar mu za a taba ai dole ne mu je har garin madina mu nuna musu cewa mu ba a taba mu a zauna lahiya shi jini ne ke ɗaukar shi allah ce lokacin da shaidan ya zayyana musu ya kawata musu ya zo shiga cikinsu ya nuna musu abin da kuke shine daidai wa qala yake ce musu la ghaliba lakum al yawma minan nasi wa inni jarul lakum ai ba wanda ya isa ci nasara akan ku a yau kuma ni ma ina tare da ku ina tare da ku haka shaidan ya nuna musu Allah ce falamma tara'atil fi'atani lokacin da shi shaidan ya ga waɗannan rundunan guda biyu ai almushrikuna wa ma'ahum shaitan mushrikai tare da su akwai shaidan wal muslimuna muslimai su kuma wa ma'ahum al mala'ika tare da su akwai mala'iku saboda yakin badar mala'iku sun sabko sosai kana fama sabke wuyan wani sai ga ya faɗi an riga yaka wani mala'ika ya riga yaka al fi'atani Allah ce nakasa shaidan da ya ga mala'iku suna sabkowa na kasa ya ani raja a mudbiran sai ya juya baya a guje ya ce kai kai kai kai kai kai inni bari umminku ba ni ba ku ya ce ku sani ba inni a ramala ta rauna ina ga abin da bukwa gani ya ce kai ni ƙarshe ma yanzu inni a kafin lahani tsoron allah nake ji ya kawo su ya bar su hilin yaƙi kuma kuma dole gwamza za a yi wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin ukuba ne ga duk mutumin da ya fandare mushi nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata Allah subhanahu wa ta'ala mana tawfiqi ya nuna mana gaskiya ba mu iko aiki da ita ubangiji subhanahu wa ta'ala nuna mana abin da yake bata ne nisantar da mu daga ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله